أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 22 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 13 ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa muna nan a cikin suratul baqara wanda a jiya mun ɗauki aya ta 60 kuma muka ce yau insha Allah ta'ala za mu sake bin ayan domin mu karasa cire wasu fa'idojin da ya kamata mu cire daga wannan ayar insha Allah Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ta'ala ya sa alkhairi da albarka cin abin da zamu karanta ya bamu ikon aiki da shi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh istasqa Musa liqaumihi Allah ya ce tuna sanda annabi Musa ya nema wato ainihin ya roki Allah shayarwa ya nema Allah ya shayar da mutanensa ruwa faƙulna sai muka ce idrib bi asakal hajar ɗau sandanka ka bugi dutsen nan da sandanka fanfajarat min huthnata ashrata aina sai ga idanuwar ruwa guda goma sha biyu sun faffashe sun tsatsage sun bubbuko daga jikin wannan dutsen qad alima kullu unasin mashrabahum kowane bangare wato kowace kabila cikin su ta san ko ɗan kabilan sun san ina ne mashayansu Allah ya ce da su kulu ku ci washrabu ku sha min rizqillah daga arzikin Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin wato kar ku dinga yin gaggawa kuna sauri-sauri wajen yada barna a bayan ƙasa a kamar yadda muka ji tafsirin wannan aya da kuma maganganun da malamai suka yi tun daga kan sahabbai har zuwa kan sauran magabata malaman tafsirin alkur'ani akan ayar da kuma ma'anonin da malamai suka ba mu ayar abinda za mu yi shine akwai fa'idojin da ya kamata mu cire daga ita wannan ayar insha Allah ta'ala kamar yadda muka yi magana a jiya na farko akwai mashru'iyyatu listisqa'i 'inda al-hajati ila al-ma lokacin da ake tsananin buƙatar ruwa to ya halatta a shar'anci a roki ruwa a roki Allah ya saukar da ruwa lokacin da ga an shiga bukata ana da buƙatar ruwa amma kuma har yanzu ruwan bai zo ba ko ruwan ya zo ana tsakiyar damina sai ya ɗauki lokacin da ake tsammanin ruwan zai ɗauki bai yi ba da aka sai zama ana tsananin buƙatar ruwa manoma sun yi noma babu ruwa ga rijiyoyi sun kakkafe wajajen da inda za a samu ruwa da yawa babu ruwa to a wannan lokacin akwai buƙatar a je a roƙi Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwa to abin da ke hana saukar ruwan sama kuma hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da kuma sahih na ibn hibban in ban manta ba da sunan na ibn maja abdullahi ibn umar Allah ya kara masa yadda Allah ya kara yadda gare su shi da mahaifinsa yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya ma'sharal ansari wal muhajiri manzo Allah yace ya ku taron ansarawa da muhajirai ya kira sahabbansa sai ce da su hamsin idha butulitun bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun yace akwai wasu abubuwa guda biyar idan Allah ya jarabe ku da su sai manzo Allah ya ce ina ma roƙa muku Allah Allah ya tsare ku Allah ya kare ku kar Allah ya jarabe ku da wannan abu ina roƙa muku Allah ya muku tsari da fadawa cikin wannan jarabawa na farko daga ciki ko kuma in tafi kan muhalli shahidinmu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce babu wasu mutane a duniya da za su dinga tauye mudu da sikeli sai Allah subhanahu wa ta'ala ya wato ainihin walam yam walam yanqusul mikyal walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama babu waɗanda za su hana zakkan dukiyoyinsu ya zama cewa waɗanda suka kai su bada zakka dukiyarsu ta kai nisabi ta kai a bada zakkanta suna da yawa cikin al'umma amma ba a fidda zakka ba a bada zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce face sai Allah ya hana musu ruwa daga sama sai ce walaulal baha'im lam yumtaru in ba din dabbobi ba ba din Allah na tausayin dabbobi ba da ba za a yi ruwa ba to a shi kenan ya nuna mana cewa a mafi girman abin da ke sabbaba Allah ta'ala ya hana ruwa a samu karancin ruwa shine wato ainihin hana zakka rashin ba da zakka wanda na san cewa mun karanta a cikin karatunmu da muke na kitabul kaba'ir daga cikin manya-manyan laifuffuka akwai manu'in zakka akwai hana zakka mutum yana da dukiyar da ta kai ya ba da zakka amma ya ki bayarwa bayan ko Allah subhanahu wata'ala ya riga ya gama masa adalci a cikin dukiyar da Allah ya baka wanda ba wayonka ba ba basiranka ba ba kokarinka ba ba kuma da karfi ka fata a wajen Allah ba ya ga dama ya baka to a cikin wannan dukiyar sai ce maka ka kasa ta kashi arba'in. ka ɗau ɗaya ka bayar sauran talatin da tarin ka rike kayan ka ci gaba da juyawa ai Allah ya yi adalci ai in ya so sai ce ka bada kashi talatin da tara ka rike kashi ɗaya in ya so sai ce ka raba biyu ka bada rabi ka rike rabi in ya so sai ce ka raba gida uku ka ɗau kashi ɗaya ka bada kashi biyu amma sai ce ka raba gida arba'in ka raba ta kashi arba'in wannan kashi arba'in in ka raba kai ka ɗau ɗaya ka bayar sauran kuma 39 ka ci gaba da rike kayanka sai kuma shekara mai zuwa a shekenan Allah subhanahu wata'ala bai zalunci mutum ba to yana daga cikin abin da ke hana a samu ruwa shine wato ainihin hana ba da zakka hana zakka to idan har aka samu irin waɗannan abubuwan har ta kai ga Allah subhanahu wata'ala ya hana ruwa to abin da ake yi shine a je a yi salatul istisqa a je a roki ruwa a roƙi Allah a lallashi Allah a ba mu Allah haƙuri cewa ya ubangiji waɗannan da suka hana zakka a cikinmu Allah ka tausaya mana kar ka kama mu da laifukansu Allah ka ji kanmu ka tausaya mana ka yi mana afuwa Allah ka ba mu ruwa da ka sai a je a yi addu'a kamar yadda muka faɗa mutane za a fito gaba ɗaya a tafi zuwa musalla a je a yi sallah idan an yi sallah a ta a yi addu'a a yi addu'a bayan an yi addu'a liman ya ja hankalin mutane akan sabon Allah da kuma biyayya ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan lokacin da mutum zai tafi sallah ya tafi da tufafinsa a baibai rigansa a baibai wato abin da ake so shine mutum ya fito a gaba ga Allah a matsayin almajiri a matsayin mabukaci a matsayin kowa ya Allah ga munan duk tufafinmu a jujjuye ga mun fito dukun-dukun ya ubangiji saboda mu ba kowa bane ba komai bane a gabanka Allah muna roƙonka ka tausaya mana ka ba mu ruwa to kun ga annabi Musa alaihi salatu wassalam da mutanensa suke tsananin buƙatar ruwa sai roƙa musu ruwa sannan fa'ida ta gaba da zamu fahimta a wannan ayar shine yadda annabawa suke da tsananin tausayin al'ummarsu kun ga dai abin da muka karanta a baya irin turjiyar da suka yi ma annabi Musa da inda suka ce masa har ta kai ga ma wasu a cikinsu wanda ake ganin ma su ne nagartattun wanda aka zaɓe su don su je miƙati su nema tuba madadin yan uwansu a ce suka ce ma annabi Musa kai lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba da mu yadda ma ba in kana so mu yi imani da kai to nuna mana Allah kiri da mu zo mu ganshi nuna mana Allah mu ganshi karara a fili ga abubuwan da suka yi masa amma duk da haka da ya ga suna tsananin bukatar ruwa sai daga hannu musu addu'a imamu tirmidhi ya rawaito hadisi wanda shek nasiruddin albani ya hassana hadisi daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace wata rana na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah yi min addu'a annabi sai ya ce allahumma ghfir li aisha ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat yace ya Allah ga aisha nan ka gafarta mata zunubanta wanda ya gabata da wanda ya jinkirta ka gafarta mata abin da ta yi a bayyane da abin da ta yi a ɓoye ayi ta ce saboda tsananin farin ciki da dariya hassan da kanta ya haɗu da gwiwanta saboda yadda take farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aisha iyalai kamar addu'an nan ta faranta miki ne ta ce ya manzan Allah me yasa addu'arka ba za ta faranta mun rai ba sai manzan Allah ya ce mata wallahi inna hala da'awati li ummati fi kulli salati annabi sai ya ce mata to wallahi addu'an da nake ma al'umma ta kenan duk in nayi sallah sai nayi ma al'umma ta wannan addu'ar Allah ka gafarta musu zunubansu wanda ya gabata da wanda ya jinkilta wanda suka ɓoye da wanda suka bayyana Allah ka gafarta musu annabi ya ce kullum in nayi sallah sai nayi addu'a kaga wani ma a cikin al'ummar ba mamaki ma a gafale yake shi bai ma san ma ya tsaya roƙa ma kansa gafara ba to amma kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi mai tausayin al'ummar sa sannan a cikin hadisan lahiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aka rawaito annabi ya yanka raguna guda biyu ya yanka na farko yace Allahumma hadha an Muhammadin wa ali baitihi ya Allah wannan ragon madadin annabi Muhammadu da iyalan gidansa na biyu da yaro sai ya ce Allahumma hadha amman lam yudhi min ummati aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace Allah wannan ragon kuma na biyun nan na yanka ne madadin duk wanda bai samu daman yin layya ba a cikin al'umma ta har zuwa tashi kiyama har a tashi kiyama wanda bai samu daman yin layya ba saboda haka duk wanda yana nuna mana cewa yadda annabawa suke da tsananin kwaɗayin alkhairi ga al'ummarsu ba sa son al'ummarsu su wahala yasa ko annabinmu Allah ya gaya mana cewa wannan annabin namu azizun alaihi ma anitu duk abin da zai wahalar da ku yana masa nauyi baya so harisun alaiku yana da kwaɗayin alkhairi a gare ku bil mu'minina raufur rahim yana da tausayi da jin kai ga mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin na nan cikin riyadu salihi wata rana an kawo tarin dukiya wasu daga cikin sahabbai suka suka roƙe shi ya ɗauka ya basu suka roƙe shi ya basu suka roƙe shi ya basu sai da ya zama duk abin da ke hannunsa ya ƙare gaba ɗaya wasu suka sake zuwa suka roƙe shi sai ya ce musu ma ya kun min khairi falan addakhirahu an duk wani abin da nake da shi na alkhairi ba zan koyi in hana ku ba ya ce wa man ya tasabbar yusabbirullah wa man ya sta'fi yu'iffuhullah ko kuma wa man ya staghni yughnihullah ya ce duk wanda ya nema ya haƙultar da kansa to Allah zai bashi haƙuri wanda ya nemi ya sama ya zama zuciyarsa ta wadatu da abin da yake da shi to Allah zai taimake shi akai sallallahu alaihi wa sallama daka annabi Musa alaihi salam da ya ga mutanensa sun shiga cikin wani irin yanayi sai koma ya roƙa musu Allah ya yi addu'a sannan daga cikin wannan ayar za mu fahimci cewa annallahu subhanahu wa ta'ala huwal malja'u lil khalqi Allah shine mafaka ga duk halittu gaba daya fa idza massahum fahum idza massahum dur yalja'una ila Allah subhanahu wa ta'ala halittun Allah su ji da kyau duk sanda wani abu na cuta ya same su to wajen Allah ake komawa kaga annabi Musa duk da matsayinsa a wajen Allah da ya kai ga Allah ya yi magana da shi kai tsaye da aka zo maganar ruwa bai ce shi a matsayin shi na annabin Allah duk matsayin sannan a ce sai ya yi addu'a ba kawai a zo shi a roƙe shi kaga shi ɗin sai ya roƙa wa mutanensa sai ya yi addu'a wa mutanensa to shi ne malamai suka ce a nan akwai abin da ake kiran shi da attawassul abin da ake kiran shi da tawassuli to suka ce ana tawassuli da mutum wato addu'arsa ba wai shi a karan kansa ba ana tawassuli da addu'ansa in yana raye kamar yadda Umar dan Khattab Allah ya kare da a gare shi lokacin da yake khalifa ya kira babban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya kare da a gare shi yace lokacin da Annabi yake raye Annabi in mun shiga damuwa mukan kewaye shi yayi addu'a mu ce amin mu yi tawassuli da addu'ansa yanzu Annabi baya nan kai ne babban annabi saboda haka zo ka mana addu'a mu ce amin kaga muhallin shahidi shine tawassulin ba da shi annabin aka yi ba da addu'arsa aka yi da addu'arsa aka yi kaga shi shi ma annabin in an zo wajensa shi ma roƙa yake a wajen Allah shi ma wajen Allah yake roƙa ashe kenan wannan duk yana nuna mana cewa shirka ce mutum ya ce zai roƙi manzo Allah biyan bukata wannan shirka ce din daga ayan Qur'ani Allah yana cewa Allah yana cewa ya gaya mu duniya cewa qul inni la amliku lakum darran wala rashada لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد.
إني لن يجيرني من الله أحد أحد ولم تجد ولم أجد من- ولم أجد من دونه ملتحدا kaga abinda Allah ya ce ma annabi kenan qul inni la amliku lakum darran wala rashada kaga ya musu cewa bana iya mallaka muku cutarwa ko shiryarwa bana iya muku komai ni din ma lan yujirani min Allah ahad ba wanda ya isa ya tseratar da ni daga Allah walan ajida min dunihi multahada sannan kuma ba zan taba samun wata majingina wata mafaka ba koma bayan Allah ashe annabin ma shi ma fakewansa a wajen Allah yake yi shi ma a wajen Allah yake fakewa saboda haka ashe shirka ce mutum ya tashi addu'a ba wai zunzurutun son annabi bane mutum ya nuna maka wai shi ya fi kowa son annabi wai ya san darajar annabi in ka ce ba a roƙon annabi ya nuna maka cewa kai kana kin annabi wannan ba shine son annabi ba ba shine son annabi ba ina son annabi da ya wuce karanta alkur'ani to duk wanda ya ce maka a roƙi annabi a nemi taimakon annabi to gaba ɗaya maganarsa ta saba ma ƙwar'ani ta saba ma ƙwar'ani wanda kuma na san cewa ya yadda kuma ya gamsu cewa a duniya kaf ba wani wanda zai buɗe baki ya ce ya fi Allah son annabi ba wanda zai ce ya fi Allah son annabi saboda haka ashe shi Allah da ya nuna mana cewa ba a roƙon annabi ya fi mu san manzon Allah ne ya kuma fi mu sanin darajarsa ya kuma fi mu sanin waye shi duk yadda kake ganin ya kamata annabi ya samu matsayi Allah ya fi ka sanin matsayinsa amma ya ce ga layi nan ya ja kar wani ya tsallake shi yasa duk inda Allah ya tashi maganar roƙo sai ka ji ya ce min dunillahi min dunihi min dunihi wato abinda Allah yake nuna maka shine min dunillah duk wani wanda ba Allah ba to bai cancanci a roƙe shi ba duk wani wanda ba Allah ba in dai ba Allah bane shi to ya fada cikin minduri kisa muna karanta wa Fatiha kullun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimako kuma kai kadai muke bau- kai kadai muke bauta mawa kuma kai ne kadai wanda muke neman taimakon ka kaga anan wa iyyaka nasta'in wannan kafin wannan damir din yana komawa ne zuwa ga Allah babu ta inda annabi ya shigo babu saboda haka ashe su ma kansu annabawan Allah in suna da bukata wajen Allah suke zuwa kun Allah suke roko ashe kenan inda za a roke su to su ba su bukatar su roki Allah kenan inda za a roki annabawan Allah su ba su bukatar su roki Allah ba su da bukata amma saboda su din ma mabukata ne a wajen Allah su din ma bayi ne daga cikin bayin Allah mutane ne kamar kowa sai dai su zababbu ne da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe su ya fifita su akan duk wata halittar Allah sama da ƙasa babu halittar mai daraja irin annabawansa da manzanninsa wa ala ra'sihim Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa daraja a cikin su shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu aqidar mu ita ce mun yadda mun gamsu sama da ƙasa tun farkon sama da ƙasa har yanzu mala'iku da mutane da aljanu da duk wata halitta babu wata halittar da darajarsa ya kai kwa- ya kai kusa da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mala'ika jibrilu manzon Allah ya masa nisa a daraja annabi ya fi shi daraja a wajen Allah ko mala'ika jibrilu amma Allah ya ja layi ya nuna mana cewa annabin bawan Allah ne sannan zaka ga Allah yana cewa qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah قل لا أملك لنفسي ضرا نفعاً ولا ضراً.
نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو ولو كنت أعلم الغيب.
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون kaga Allah subhanahu wata'ala ya ce kul Allah ya ce ma annabi ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ka gaya musu cewa bana iya mallaka ma kaina wani amfani ko cutarwa sai abin da Allah ya so shi ma annabin Allah ya ce ka gaya musu bana iya yi ma kaina komai sai abin da Allah ya so mun bai ji abin da Allah ya gaya ma annabi ka ce musu ni kaina ba na iya tsinana ma kaina komai sai in Allah ya so sai Allah ya so ni ma ina roƙa ne a wajen Allah to wani irin tosashen tunani ne da rashin fahimta da ta sa mutum ya ce maka wai ka roƙi annabi bayan ga ayan Qur'ani nan karara larabci ne wanda bayi da nauyi hausa ce wanda in an fassara maka ko ba a maka bayani ba gundaren hausa ya kamata ka gane Allah yana gaya ma annabi cewa ka faɗa musu ba na iya mallaka ma kaina komai na tu- cutarwa ko amfanarwa sai abin da Allah ya so Allah ya ce ka gaya musu walau kuntu a'lamul ghaiba inda a ce na san gaibi lastakthartu min alkhair da na yawaita ayyukan alkhairi wa ma masani su da babu wata cutarwa da za ta wato shafe ni Allah ce gaya musu inda ni na san gaimu ina iya yi makaina komai ina iya makaina wani abu da cutarwa ba za ta shafe ni ba ana neman taimakon annabi wajen wato ainihin kare wajen fita daga musibu da suka samu mutum annabi ya je ta'if suka fasa masa kai in yana iya ba da kariya me yasa suka fasa mai kai ya aka yi haka ana neman taimakonsa wajen ba da kariya yanzu ana neman annabi annabi na da ikon taimako ya kare mutane ya bari a yakin udu aka kashe masa mutum saba'in yana kallo aka kashe hamza saifullah kuma annabi na da ikon ya kare shi ya hana a kashe shi kuma ya bari har ta kai ga aka soki annabi a goshinsa duk annabi na da ikon a roƙe shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya bari wannan abun ya faru yanzu in har haka ne wannan ba zagin annabi ba ne in har haka ne annabi na da ikon ya hana a roƙe shi ya hana yana rayu ba aka yi masabansa wannan wannan abin ka duba irin cin mutuncin da aka yi masabansa a makka duba ka gani irin azaban da aka yi musu yana da ikon ba su kariya kuma ya bari ake musu wannan azaban ka faɗi wannan kuma ka ce kana son annabi wai kai musu yin manzon Allah ne da Allah yana cewa kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum Allah yana ce ka gaya musu ban san me zai faru da ni ba ban san me zai faru da ku ba to ina wani ya samo karatunsa da zai nuna maka cewa son annabi da kaunan annabi ta ziga masa ko ta nuna masa cewa ya halatta ya roƙi manzon Allah ina mutum ya samu wannan karatun ina mutum ya samu karatun gashi mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin salatu a cikin istisqa da yazo wani mutum da yazo ya shigo ta kofar masallaci annabi na hudu ba yace ya manzan Allah an samu matsala fa dukiyoyi sun lalace iyalai da 'ya'ya ana cikin yunwa sai yace mai fad'ullaha an yusqiyana roƙa mana Allah ya mana ruwa annabi na da ikon a roƙe shi ya saukar da ruwa ya bari dukiyoyin sabansa suka lalace ya bari sabansa suka shiga yunwa kuma bai saukar da ruwa ba yanzu wannan maganar hankali za ta dauka hankali ba zai dauki wannan maganar ba matsalar mu ita ce karatun tauhidi ya yi karanci a cikinmu kana ganin mutane cewa kamar sun san allah ashe akwai aiki ja a baya akwai jan aiki mun shagaltu da karatun littattafan falaloli falalan wanda yi kaza falalan wanda yi kaza falalan wanda yi kaza ga kuma ainihin abin da yake shine tushe mun bar shi a baya annaji wani yana cewa wai duk wani tauhidin da zai taba janibin annabi su ba su bukatar sa wai a hakan wai shi ma wai malami ne yana wa'azi ba taba samun wani tauhidin da ya taba janibin annabi ba sai dai akwai tauhidi da yawa wanda jahilai ba su gane shi amma dai tauhidi ya taba janibin annabi ba taba samun haka ba sannan kuma wai wani yana cewa wai in dai tauhidi ne wanda zai nuna mana rashin daraja ga annabi to mu ba mu bukatansa haka wani ya ce to rashin lissafin shi ne da wace kalma ake shiga musulunci ba da la'ila illallah ba muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanne ne a farko a cikinsu la'ila illallah ko muhammadun rasulullah la'ila illallah ne a farko ashe illa ilaha illallah ka bai cika ba to ƙarya kake ka ce ka yadda da muhammadun rasulullah inda ka cewa baka yi la'ilaha illallah ba wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba kowaye shi sai ka ce muhammadu rasulullah annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ashe la'ilaha illallah ka in bai cika ba to ƙarya kake ka ce kuma ka cika muhammadu rasulullah kana son annabi ga abin da Allah yake ce mana ma kana li bashari an yutiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah Allah ya ce ba zai taba yiwa ga wani mutum ba Allah ya bashi littafi ya bashi hukunci ya bashi annabta kuma daga baya ya zo ya ce wa mutane ku zama bayina ku bar Allah ku zama masu bauta mun masu roƙa masu roƙara ku bar Allah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun abinda annabawa suke karantarwa shine ku zama masu rainon jama'a da abinda kuke karantawa na littafi abinda kuke karantawa a Qur'ani abinda kuke karantawa a hadisi wannan da shi ake addini Allah ya sake cewa wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah baya umurtan ku bai halatta ba a gare ku ku riki mala'iku ko annabawa a matsayin iyayen giji a matsayin ababen bauta koma bayan Allah Allah ya ce bai yadda ba ka rike annabi ko mala'ika a matsayin abin bauta Allah ya ce ban yadda ba Allah ya ce a ya amurukun bil kufri ba da yin antum musulmi yanzu Allah zai umarce ku da kafirci bayan kun musulunta ashe hada Allah da wani ko annabi ko mala'ika ashe kafirci tunda ka ji Allah ya ce yanzu Allah zai umarce ku ku zama kafirai bayan da kun musulunta ashe duk wanda ka ji ya ce wai ka dau annabi ka kai shi matsayin Allah ka roki annabi sallallahu alaihi wasallama inda shada'idi to wannan ya samu matsala ceton annabi dukan muna bukatar ceton annabi muna son annabi ya cece mu muna roƙon Allah ka sanya mu cikin waɗanda annabi zai ceta hatta ceton annabin ma shirka ce ka zo kana addu'a ka ce manzon Allah ka sani cikin wayanda zaka ceta wannan shirka ne mun karanta a baya sharuɗan ceto mun karanta cewa ceto mafi girma shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda kaga ya shiga aljanna hatta annabawan sanda suka ci moriyan ceton annabi din in ba din da ya je gaban Allah ya fadi ya sujjada ba darajarsa da matsayinsa yasa Allah yasa ayi sahu sahu ayi hisabi a bude aljanna da ba wani wanda zai shiga aljanna kowa ya shi har annabawa a cikin su kaf annabawan kowa in an je wajen sa mun ji abin da yake cewa nafsi nafsi nafsi nafsi amma shi yana cewa ana laha ana laha ana laha sallallahu alaihi walihi wasallama to kaga ashe kenan ceton annabi sallallahu alaihi wasallama kowaye in dai ganshi aljanna to albarkacin manzo Allah ya ci ceton manzo Allah ne ya ci moriyanta ya samu ganshi cikin aljanna domin shine mutum na farko da zai kwankwasa kofan aljanna shi za a fara bude mu kofan aljanna wallahi duk wanda bai bi shi ba ba zai shiga aljanna ba duk wanda bai yi ma annabi biyayya ba wallahi ba zai shiga aljanna ba kuma muna fada muna maimaitawa duk wanda ya mutu da kin annabi ya mutu a kafiri kuma wallahi ba zai shiga aljanna ba kowaye shi kowaye shi saboda haka mu kullun addu'an da muke yi shine mu wannan hanyar da muka dauka mun yadda mun gamsu 100 bisa 100 ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kullun muna addu'a cewa Allah in wannan ba ita ce hanyar annabi ba Allah ka canza mana ita ko mun kalubalanci kowa ya fito ya yi addu'a ya ce Allah in wannan hanyar da nake kai ƙarya ce ba son annabi ba ne Allah ka bayyana ma jama'a gaskiya ni kuma ka bani ikon gyara kowa ya wannan addu'ar kowa ya wannan addu'ar ya ce duk wanda ke tara jama'a ya yi musu wa'azi ko ya yi ihu ko ya yi kaza ya yi addu'a ya ce in wannan ba ita ce hanyar annabi ba Allah ya sa jama'ansa su masa tawaye mu mun gamsu kuma akan wannan hanyar muke roƙon Allah Allah ya kashe mu akan ta saboda haka wannan ita ce fahimtar mu ita ce aqidar mu abin da yasa yake ta fadadawa akan wannan saboda al'ummar mu da yawa an tafi da hankali da tunanin wasu da sunan son annabi amma jahilci yayi mana yawa matsalan su duk inda ka samu bid'a za ka samu babu karatu a cikinta ba a yadda a bude a karanta misali yanzu in ka ɗauki littafin su mafi girma shine jawahirul ma'ani shine jawahirul ma'ani jiya nake karanta wani abu bangare na littafin ba inda za ka samu an ɗauko jawahirul ma'ani an sa ana karanta da shi ba zai yi ba saboda sun san ba zai sabu ba abin da ke ciki ba zai karantu ba abin da ke ciki ba zai karantu ba yanzu wanda yake so nuna maka darajar annabi idan ka karanta jawahirul ma'ani zaka ga babu maganan kwata-kwata babu maganan wane ne annabi a ciki tun daga farko sai ka tafi wajen shafuka nawa duk ana magana ne akan shehu tijjani shehu amadu tijjani haka za ka samu littafi rabi da kwatar littafin magana ne akan shehu amadu tijjani da kuma kare da yi da ya jingina wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama da yadda ya bayanin cewa annabi ya bashi salatul fati idan ka duba a littafin sai ka fara ganin salatul fati kafin daga suratul fatiha sai ka ga falalan salatul fati kafin ka fara ganin suratul fatiha da kitab salatul fati za ka fara gani sannan wannan maganar da ake ta yayatawa cewa an ce ba a neman taimakon annabi wallahi maganar tana nan a cikin jawahirul ma'ani tana nan a cikinta shi kanshi shehin ya faɗa cewa shi a fahimtarsa ma tawassuli ma ba a yi da manzon Allah tawassuli ma ka ce don alfarman annabi ya ce babu to wanda ba a ce don alfarmansa ba shi kuma ina za a roƙe shi ina za a roƙe shi kaga kenan in dai wannan kin annabi ne to ya nuna cewa shehu tijjani shi ma ya mutu da ƙiyayyen manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama ashe abin akwai rashin adalci a ciki akwai rashin adalci a ciki mu ba mu ce musu ba sa son annabi ba mu ce musu ba sa kauna annabi ba amma abin da muke ce mun shi ne ba haka ake son annabi ba ba haka ake kaunar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ana son annabi ne da abin da ya karantar yanzu ka zo ka sama matarka ka ce mata yi kaza ta ki yi kaza ta ki yi kaza ta ki kuma ta budi baki ta ce wallahi tana son ka in ba kai ba sai rijiya ta yaya za ka yi da wannan soyayyar ta yaya ɗanka ya buɗu baki ce wallahi baba muna ƙaunar ka baba muna son ka ɗebo mun ruwa ba zan ɗebo ba wanke mun kayana ba zan yi ba yi kuma duk wannan ɗan ya ce wai yana ƙaunar ka yana son ka ta yaya haka zai yi ka zo ka ce kana son annabi ka saba ma karantarwar annabi tun daga tushe ka tattake karantarwar annabi bila adadin kuma duk da sunan ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna ganin wani kwai da ya fito da sunan raddi ya dauki ayan qur'ani ya mata hawan kawara ya kwaci ba ayoyin alqur'ani wani daya duk wannan wai da sunan wai yazo raddi ne da wai yazo raddi ne wa makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayan Allah da yace la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ba'dikum ba'da ya dauko ta ya ayyuhal ladina amanu ya jona mata wa musaina ya samu wannan ya ayyuhal ladina amanu din ba sannan daga nan suratul nur ya tsallake wajen izu 20 ya tafi suratul hujurat ya dauko ayan ya hada su waje daya junin ayoyi guda uku a waje daya wannan kuma shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine masoyin annabi Allah ya kiyaye kuma mu muna nan muna gani a kasan nan wani ya fito ya bude baki bidiyo ya dinga yawo cewa maulidin da suke yi ko annabi ne ya fito ya hana su wallahi ba za su daina ba kuma a cikin su yake kuma shiru kake ji wannan shine wannan shine zai gaya maka cewa baka san annabi wanda ya gaya ma annabi wannan magana shine zai gaya maka cewa baka san manzon Allah shine zai faɗa maka cewa baka san annabi wallahi irin wa'annan abubuwan suna daga cikin ababen da suke sabbaba mana duk wa'annan bala'i da tashin hankali da muke ciki in ba irin kasan mu Najeriya ba til da irin tsarinmu da ta ba mu kowa daman ya faɗi abin da ya ga dama akan addini til da irin tsarin kowa ya buɗi bakinsa ya faɗi duk abin da ya ga dama wai da sunan demokarasi da sunan yana da freedom yana da daman ya faɗi abin da ya so demokaradiyya tir da wannan tsarin allah ya tsine mata albarka kowa ya buɗi baki ya faɗi duk abin da ya ga dama akan addinin allah ya faɗi abin da ya so kuma a zuba mar ido a yi shiru ana ganinsa Allah karka kama Allah karka kama mu da laifin wawayen cikin mu da haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana a wannan ayan cewa su ma annabawa din su suke bukata ba a roƙon su in zaka yi roƙo ka roƙi Allah ka roƙi Allah kai tsaye in zaka roƙa sannan wannan ayan zai tabbatar mana aqida cewa Allah yana magana kaga da Allah ya ce fa qulna sai muka ce ashe ya tabbatar mana cewa Allah yana magana sannan kuma yana ji Allah ya ji roƙon annabi Musa kuma Allah ya ba shi amsa ashe ya tabbatar mana cewa Allah ta'ala yana magana yaya Allah yake magana ba mu sani ba eh amma dai ya gaya mana yana magana eh yana magana wa qala Allah wa qala rabbukum gashi nan dai Allah yana ta faɗa to kaga ya tabbatar mana da aqidan cewa Allah subhanahu wata'ala yana magana sai dai yadda yake maganar ba mu sani ba amma dai ga qur'ani nan a gaban mu maganan Allah ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah kalam Allah nan shine alqur'ani saboda haka Allah subhanahu wataala yana magana tabaraka wataala wannan duk yana daga cikin babuka na aqida idan Allah ya faɗi wata siffa daga siffofinsa bai yi bayanin ya take ba to ana sake ta ne yanda Allah ya yanda Allah ya faɗa ba a tashbihi ba a ta'dili tashbihi shine kamanta Allah da halittunsa ka ce kamar yadda suke cewa lillahi sam'un ka sami ce jin Allah iri nawa ne lillahi basarun ka basari ganin Allah irin nawa ne to wannan musulunci baya baya haka ba haka sannan kuma ba a ta'abili ta'abili shine kore ma Allah siffa ka ce Allah yana da shi sai ka ce a to Allah yana ji mutum na ji ai ya zama ya yi kama da mutum kenan to Allah ba ya ji a ba yi ma Allah haka domin Allah a cikin Qur'ani ya siffanta kansa da cewa shi mai ji ne shi mai gani ne ya kuma siffanta dan adam cewa shi mai ji ne shi mai gani ne yace inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bi sai ce inna Allah kana sami'an basira Allah ya kasance mai ji mai gani sai kuma yace hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali sai yace faj'alnahu sami'an basira mun sanya dan adam ya zama yana ji yana kuma gani da haka siffan a suna ne suka yi kama amma ganin Allah da jin Allah ba irin da dan adam bane ba irin da dan adam bane dan adam ganin sa na da iyaka jinsa yana da iyaka yanzu yadda nake magana a nan spika na ɗauka waɗanda ke waje da waɗanda ke gidaje duk suna jina amma inda zan kashe spikan nan ba mamaki murya ta sai dai ta tsaya a tsiya cikin masallacin nan waɗanda suke waje ba za su me yake cewa ba haka nan kuma inda a ce zan kashe la spikan nan mu yi magana ni da aran ma a haka ni da shi ba wanda ya ce ya faɗi me muke cewa hakanan kuma inda wasu za su keɓance ba wanda ya sai faɗi mai suke cewa amma Allah ya ji aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce haula na na haula ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana masa ƙorafi game da mijinta ta ce ita tana can cikin ɗaki tana cikin ɗaki su kuma suna ta baki baki suna magana wani abun ta ji wani abun ba ta ji amma sai ga Allah daga saman bakwai ya turo ya turo wahayi cewa ya ji abin ta fada qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah ya ce Allah ya ji maganar wannan matar wacce ta zo tana tana wato jayayya da kai game da mijinta kuma tana kai koke zuwa ga Allah sai Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma Allah ya ji tattaunawa nan kai inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne Allah mai gani ne kaga ita da take ɗakin ga ta gasu tana kallon su amma ba ta jin me suke cewa amma Allah da ke saman bakwai ya ce ya ji me suka faɗa Allah ya ji sannan shi Allah shine la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar gannai idanu ba sa riskan Allah amma Allah na riskan gannai yana ganin kowa yana kallon komai da duhu da haske a ganin Allah ba bambanci mu ne yanzu idan duhu ya sauka awanni biyu uku baya hudu baya ba mu gani kamar yadda muke gani yanzu ba mu gani yanzu muna safiya inda a ce a baya ne ba mu bukatar inda a ce a wato awanni uku hudu biyar ne baya ko da da lantarki ba za mu gani kamar yadda muke gani yanzu ba to wannan ganin dan adam kenan amma Allah ba ganinsa babu bambanci sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar Allah ya ce shi a wajen Allah duk ɗaya ne da wanda ya danyi magana ƙasa ƙasa da wanda ya buɗe murya yayi magana da wanda ya koma cikin dare shi kadai ya boye kansa yayi shirbe da wanda ya fito yayi a gaban jama'a Allah ya ce duk ɗaya ne a wajen Allah babu bambanci a wajen Allah babu bambanci a wajen mu ne akwai bambanci balma wani abin mai an faɗi ba ma ji sannan kuma duk abin da aka faɗa a bayan gidanmu ba ma ji yanzu duk da muke zaune a nan ba wanda ya isa ya faɗi me yake faruwa a cikin gidansa ba wanda ya ce faɗi a ce faɗa matanka nawa kowace yanzu tana ina a cikinsu tana kwance ko tana zaune tana aiki ko tana hutawa faɗa mu ji ba wanda zai faɗi ina 'ya'yanka da suke gida me suke yi a halin yanzu babu wanda ya sai faɗi amma Allah yana ganin kowa yana ganin komai subhanahu wata'ala saboda haka wannan ya tabbatar mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana da yana ganin komai sannan yana wannan ya tabbatar mana da cikan ikon Allah ta yadda gashi kurman dutse ne amma annabi Musa ya bugi dutsen da sandansa sai kuma gashi wato ainihin idanun ruwa sun fito wannan ya nuna mana ikon Allah subhanahu ta'ala cewa shi fa'alun ne lima yurid Allah mai iko ne akan duk abin da yake so duk abin da Allah ya ga daman ya aikata Allah subhanahu ta'ala yana da ikon ya aikata shi ba tare da yawa halaba ba tare da yawa halaba inna ma'amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun abinda kawai Allah ke ce ma abu in ya so shine ya ce kun fayakun kasance sai kasance shine wasu malamai suka ce Allah in ya ce kun kafin kebul ɗin ya ɗora nunin abin ya faru sai shekku saimin ya ce wannan maganar sai ce kuskure ne saboda in kebul bai ɗora nunin ba ai umarni bai tabbata ba tukunna Allah kuma ya faɗa ko mala'iku ma la yasbiquna hu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu ba sa yi ma Allah shishigi sai sun jira umarni saboda haka shekku saimin ya ce Allah sai ya ce kun da ya ce kun fayakun innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun damuwa ce mutum yake ciki ya roki Allah Allah ko zai ce ma damuwar zai warware sai ta warware shikenan an gama babu wata wahala daka wannan ya tabbatar mana cewa Allah subhanahu wataala wato ainihin a yana da cikakken iko akan dukkanin abinda ya ga dama subhanahu wataala sannan kuma daga ƙarshe za mu fahimci fa'ida daga wannan ayar cewa duk abin da yake halal ne halal to Allah ya halatta mu bayansa shi sa Allah ya ce musu kulu washrabu min rizqillah ku ci ku sha daga arzikin Allah shine huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi Allah ya ce shi Allah shine wanda ya sai huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan Allah shi ne ya sanya muku ƙasa ga ta nan shimfiɗaɗɗaya yalwatacciya famshu fi manakibiha ku yi tafiya a sassan ƙasa wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah wa ilayhi nushur makoma kuma zuwa ga Allah take haka Allah ya halatta ma duk wani abin da yake halal ne mutum in ya samu dama Allah ya halatta masa ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya saka mai kyau ya hau mai kyau ya kwanta akan mai kyau ya gina gida mai kyau matukar da kudin halal ne Allah ya halatta masa ba haramun bane ba haramun bane kar wani ya ce maka gudun duniya ne kana da kudi amma ka zama kamar almajiri annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa Allah in yayi ma bawa ni'ima to yana so ya ga tasirin ni'iman a jikinsa Allah yana so ya ga tasirin ni'iman a jikinsa in ya masa na farko shi a gani a jikinsa ya yalwata ma iyalansa ya yalwata ma ɗan uwansa ya taimaki al'ummarsa Allah ya masa ni'ima shine wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Allah ta'ala ya samu dace Allah ya tsare mana imanin Allah ta'ala ya sa alkhairi da albarkacin abin da mu karanta za mu tsaya nan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan aya ta gaba insha Allah ta'ala wa alaikum salam na'am na'am to a malamai sun tafi akan cewa annabawan Allah dukkansu babu wata halittar Allah mai daraja sama da ƙasa irinsu daga duk wata halittar Allah tun daga mala'iku har ƙasa suna ƙasan annabawa ne a daraja a matsayi a wajen Allah duka suna ƙasan suna ƙasan annabawa ne sirim abinda malamai suka yi magana akai shine da ɗan adam ɗin da ya zage ya yi bauta ma Allah da mala'ika wane fi daraja a cikinsu wasu malamai suka ce mala'ika saboda shi bai taɓa sabon Allah ba wasu malamai suka ce ɗan adam me yasa saboda yana da kudura da iko da sha'awan saba ma Allah din amma ya jure ya daure ya bi Allah din ya kamata wannan ya sa wato ya bashi darajar da yake sama da mala'ika wallahu ta'ala alam a wannan fannin malamai sun yi sabani amma bangaren annabawa alal itlaq suna suna sama suna sama da mala'iku gaba daya duk wani manzo da annabi da Allah ya aiko yana sama da mala'ika gaba daya wallahu ta'ala alam amin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته